إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau rana ce ta laraba ɗaya ga watan ramadan ita rana da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai daga makka zuwa madina a kalandar nasara kuma sha takwas ga watan biyu dubu biyu da ashirin da shida muna godiya ga allah madaukin sarki da ya raya mu tare da ba mu lafiya musulunci ya samu da kawo wannan rana ta ɗaya ga Ramadan cikin wannan wata mai barka da kuma ba mu ikon addu'a kamar yadda aka saba tsawon wasu ɗin shekaru a baya don tafsiri ko bibiyar ayoyin alƙur'ani mai girma don jin sabon da aka dora mana cewa mu koya kuma mu gane sannan kuma mu yi aiki muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ni'ima tare da roƙon Allah ya ci gaba da maimaita mana ita shekaru masu yawa da samuna masu yawa Allah kuma ya azurta mu da cin gajiyar wannan wata da muka fara ibada ta azumi a cikin shi kafin mu fara tafsiri daga inda aka tsaya bara akwai yan gabatarwa na wasu samura kaɗan abu na farko kara tunatar da juna bukatuwar lalle mai wa Allah godiya bisa wannan babbar ni'ima da ya mana babban malami ibn rajab al-hanbali a cikin littafin shi da fasikul ma'ari yake cewa yana daga mafi girman ni'imar da Allah zai wa bawa shine ya raya shi har a fara azumi da shi idan aka ce yau ɗayan ga wata kake kwanci da wasu limbobi kusa ka yi gaba ba a cikin da Allah ne maka a ce yau da ga Ramadan ko an fara asirin Ramadan ko ga ka a watan Ramadan kana musulmi ba karamar baiwa ba ce da cewa ya yi wallazi na amuru kuti ba ne ko duniya to musulmi da ke ga wannan imani sannan ka wa shigo wannan kana da lafiyar da za ta iya asiri wannan bai da lafiya kila bai san halin da yake ciki ba ko ya san halin da yake ciki ba ma zai iya jaraba asirin ba ko kuma zai iya jarabawa amma likitoci da suka san cuta da maganin ta ba za su bashi yayi ba to ka ga mu yanzu mun kubuta daga wannan sannan kuma a bar mutum da hankali shi ba a haukatar da shi ba ko bai gaza amfani da hankali shi ba na hudu kuma ya zama na kana sane da falalar da ke cikin wannan abin suna ba da littafi don malamai na ba da littafi da wani da ya zai ce maka ina jin yunwa sai ka ce mashi me kake zai da shi da abinci doye ne sai ka ɗauke shi ka shigar da shi wani gidan abinci har ma da wurin kwana har da wurin wanka da manya-manyan kantina ka ce komai a ciki ka iya tabawa to abin da Allah ya mana na alfarmar raya zuwa yau to ya yi wannan misali da aka gode wa Allah madaukakin sarki sannan mu ji a zuciyar mu cewa to dama ta samu matsala ta kushe kuma bukata ta biya kuma daraja ta ƙara ɗaukaka kuma zunubai an yaɗi idan muka ji haka to sai mu raka ko mu aikata abin da zai tabbatar mana da haka abu na biyu idan irin wannan watan ya tsaya domin musulmi ba ta ba mutum shawara ya dage to kuma a gefen shi akwai wasu ababe da ke ce musu kuma dole ya dage duk musulmi idan ramadan ya tsaya mukan sama a tsaka mai wuya tsaka mai wuya ba ta an wulakanta muku an ci da samu ba a tsaka mai wuya ce wanda ake so ka gane mana a kai wata na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasa matakalar mimbarin shi da nan mai matakalai ku da ya kasa matakalar farko sai ce ami ya taka ta biyu ya ce ami ya taka ta uku ya ce ami sabai da sabai shi mai zai yi sai da ya gama bayanai shi ya sauka sai suke ce mai mun dina da kayan ami ami ami kuma da ta ji ami addu'a aka yi aka ce a wuri da Allah ya karba shi ne ke kwarai Allah ne turo mala'ika Jibrilu tun daga sama ta bakwai. Allah ya hukunta wani al'amari ya kira mala'ika jibril ya ce ya ce amin ya ce amin ya ce ku tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka ce ya ce amin shi ne aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka sa shi ya ce amin sai da abin da Allah ya hukunta da cikakken ikon shi na alfahari ya kira mala'ika ya ce ya ce amin aka sa manzon Allah ya ce amin dan Allah ne kuma kake tsammani a cikin wannan al'amari wani girma kake nema a cikin al'amarin yana da shi to shi ne sai annabi yake ce musu abinda Allah ya aiko in ce amin akan shi shine ya Allah duk mutumin da Ramadan ya shigo kuma ya fita bai aikata abin da aka gafarta mashi ba ya Allah ka tsine ma wannan mutum ka nisanta shi daga rahama Allah ya yi hukunci wannan hukunci ne duk duniya ba ta san shi haka ne zama la mu'aqqiba li hukmi Allah ya yi hukunci ba a aji sai sa ta yi abu ya fuki kirci ya ce shi ya yi ita wanda ke ga ya isa ya yi gaba amma wannan hukuncin duk da aka sai ce mala'ika jibril ya ce a ba duk bai da sarki ba ke ne suka da wannan hadisi wanda imamu abu abu hanbal da nan da barani da idan da shi hadisi ne hasan in suka ɗaura hadisi za ka samu sakamako cewa yanzu ke nan idan ko kamar yadda wannan wata na ramadan ya tsaya babu da wani zaɓi ba ce ba daɗi ita wannan dacewar da za mu yi to a ƙarƙashin ta ne kuma kawai ake dacewa amma wanda ya yi tabarci wanda ya yi kaza ya bar ayyuka wannan ban dacewa to da ka dacewa na tafiya da dacewa ne shi sa ne sallallahu alaihi wa sallam ake cewa rubba sa'ibi a wata riwaya kafin sa'ibi to da dama ake samu mai azumin ramadan laisa lahu min saurihi ko min siyamihi illa al bai da komai na sakamako a azumin shi sai bakan yunwan da ya sha ya tashi tun daga asubai har zuwa faduwa rana ne ci ba bai sha ba amma bai da lada a wannan nan saboda ne azumin da yake bai hana shi aikata ayyukan sabon Allah ba azumin da ya dauka bai zaburar da shi zuwa ga aikata ayyukan da'a ga Allah ba wannan azumin na shi bai komai na sakamako illa ya saba kar yunwa da iya zuwa ya samu likitoci ce to na sha yunwa ta wata daya kuna da ka amfani da matsayin ku na ahadin zikiri ila da yake gwada shi akwai da wani kurji a cikin ka sakamakon ba kai yin wanda ka sha ya koli yau tana da riba ne ka aiki kuma ka wannan riba ne ta duniya sannan ga wancan ahalin ta annabi ta jira a kan mutum lura da haka akwai buƙatuwar kuzari ko da mutum bisa kaddarawa ma wai bai da bukata balantana ba wanda bai da bukata akwai gudun tsiruwar Allah ta jira kan mutum balantana muna da bukata mu a karan kanmu muna da bukatu da muke so a biya mana a tabbatar mana da su ƴan uwanmu iyalanmu zurriyarmu addininmu musulmi garuruwanmu ƙasashenmu shugabanninmu duk suna da bukatu wanda za mu so a tabbatar musu don al'amura ne yau sannan muna da damuwa kila ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba kila ba ɗari ba wanda za mu so a yaye mana wannan wata dama ce ta a yayi wa mutum wancan dama daga cikin ayyukan da mutum zai yi don ganin ya kusanta Allah babban shi ne ya yi azumi man samu ramadana imanin wa hisaba ko tare da kuma ta kada mai zabi mutum ya azumi imanin kana da imani da cewa wallahi sai yi ibada ne kada wani ya sa ko wani kokon kuma wani shakku wa hisaba kada ya zama da kana yin azumin nan dan ka sami lada ne kar ka zo ka ce da ina yin gida ne su ka san ko kai azumi zuwa damuwa oke wanda yanzu kana yi idan kana Najeriya da azumi ka sauki a yayin gida su ka san yin gida sun waye su kun nan ce ba kai wata zai dame ka amma sai ka idawa bayan ka idawa nan suna da jirgi ne Allah ya yi ka kuma to ka ji cewa da ba hada kake haka kuma daga cikin manyan ibadu wannan sallar tarawih da ya kamata mu fara cikin jiya da labarin ganin wannan ya zo yau za ka sau jiya sun riga sun fara har sun yi da to kada ka misal ko ka rasa tarawih ko baya daya kar wani ya rabo ya ce maka ai na ila ce alam ai ko ana dole akwai babba to na ila ce ne kima shi yasa da ya ce ban kama ramadana duk wanda ya sallar tarawih i ko ya kiyamu ramadana sallar dare ko sallar tarawih kamar yadda wani malamin suka fassara imanin wahyi saba yana mai imani da cewa ibada yake yana mai imani yana mai neman lada shi ma kofar da kuma ta fadda min sabbi an gafarta mashi duk da dabban shi da suka gabata kada mu saka shi da karatu kada ku mun yake ba don ku santar Allah santar da yin da dadin nan ga yawa Allah ku ka fata mashi duk damuwarka shi yana da abin da zai biya maka bukata ya biya ma wani ya biya ma wani ya biya ma kowa kuma bai rage komai na abin da yake shi ba ba irin wasu mutane ba irin mutane ba sannan abu na uku daga cikin manyan kebaru shi ne yawan da karatun alkur'ani in kana so ka more wa ramadan wata ne na alkur'ani to ka karanta alkur'ani sannan ka yi tsari karka ce to wanda da aka samu lokaci za a karanta zan yi sauka biyu ko da ba za ka iya ba ka sa wa kanka ka'ida ka yi wa kanka alwashi ka ɗaura kanka da alƙawarin tsakaninka da mahalicin ka shi kaɗai kyau kullum za ka yi su sauka ɗaya kenan kullum za ka yi su hudu sauka biyu kenan kullum za ka yi su shida sauka uku kenan ko kullum za ka yi wani abu mai kama da haka a fila ta kusa wani abu makamanta ka don ka sa wa kanka tsari shi kenan ko kuma ka sa wa kanka tsari ta wani lokaci duk bayan asuba za ka gama karanta ilimi ya a wurin ka tashi da bayan abu ma za ka yi da bayan asar ma za ka yi da bayan isha ma za ka yi da ko bayan tarawih ko kuma da daddare ma za ka tashi kai wasu gamayya na bisuwa to sanin da cikin manyan ke ba du shi ne ka ciyar da abinci wancan ibada da baka lissa ba kai kaɗai za ka amfana to kai ibada da wasu za ka amfana zai ka gada ma wannan azumin farkon a yau din nan za ka iya samun ladar za ka iya samun ladar azumi talatin kamar ka gama wata ciyar da mutane talatin a yi duk wanda ka ciyar da shi da bai ke wanda ya ciyar da yanzu azumi za a ba shi lada daidai ta ne azumi ba kuma ta da kauye ladar wancan ba ko wani da ka ciyar to ka yi ibadu wanda wasu ka za su amfana idan ka rasa me za ka ciyar ai ba kalimatu tayyiba sadaka da yawa mutane magana ne yanzu ba za ka yi kana da wata randa sabuwa mai sanyi su yi rufe wata guda ɗari biyu da hamsin ko ɗari uku guda ashirin da yashi tun da asuba ka zuba su samu tukunya a sa ta a cikin yashi ka ga ruwa an zuba da ta tun da zaruri zaki ke so ga shi da mu haraba mutum ashirin ka shayar da su ruwa ya abin da za ka iya ke ba da ne iya maka bukatu ta wannan abu da kai so da ka akwai bukatuwar mu dace ke masu gwargwadon yanajin da zamu har ma kamar muna jin cewa wannan ramadan shi ne da ƙarshe ila da Allah ya yi kodin sabon ne to ya wani duniya ko ya mutanen duniya nan da wata shi daga nan da duniya a ga wannan ne ramadan na ƙarshe to yaya za mu yi shi za mu yi shi da inganci don ya zama na rumfana bana ya azurta mu da dacewa ya azurta mu kuma da dacewa da karɓa da gare shi abu na gaba daga ramadan na ba zuwa na bana ba za a rasa rashe-rashe da za a dace ba wanda wani abu ne da yau kullum da ake samu kila wasu mu an yi mana rashe-rashe kila a sama iyaye da kakanni da sama makamantar su ko yaya ko yan uwa ko yanki to a irin wannan wata dama ce mu yi ta'aziyar su ko mu masa addu'a ko ga masa dacewa da hasken kabari Allah ya ji sarki ya ji kansu ya sanya rasuwar da zama su a gare su wanda kuke kwanta ba su da lafiya Allah ya ji sarki ya ba su lafiya ta rashin lafiyar ya zama kafara ne a gare su gudun kuke da lafiya Allah ya wanzar mana da ita ya azurta mu da cin gajiyar ta da amfana ko juyar da ita da ita zai yi mana amfani ba mu da ƙarshe kamar yadda muka saba muna karatu a cikin wannan dini na rarrabe al'an ila ma'anin mu'an na marigayi a shayar wanda ba ku duri Allah ya mashi rahama kuma suna karanto abin da ya rubuta a matsayin tafsiri ƙoƙarin haske na ayoyin da muke bida wannan baya hana mu mu kawo surutu na ruwa da waje in akwai bukatar haka musamman sai ka da fito da ma'anar sannan da kuma wasu sakonni ko istimbaka ko mutum da wasu ayoyin da kuke da su wanda duka aka fito da su ko da mana da ishara zuwa gare su kai tsaye ba to bana ma a irin wannan tsarin za mu tafi muna fatan Allah ya taimake mu ya kuma shi ne mana gaba ya kare mu daga shekar da kariyar da ya karfafa ba. To ba ra mun karkare kuma mun kwana ƙarshen surar da kamari wadda ita ce sura ta hamsin da hudu a jerin jerin surar alƙur'ani. To bana cikin korewa Allah da ikon shi za mu tashi a surar Rahman. sura ce da aka saukar da ita a Madina kuma tana bayanin ƙididdiga da lissafin ni'imomin da Allah ya yi Mene me ya hikimar haka? Allah ne ya maka buri ya cancanta shi ne mahaliccinka kai ne mahaluku. Idan ya maka buri ko ya lissafa maka ni'imomin da ya yi maka ‘yan kaɗan daga cikin masu yawa ko manya ko ɗaruruwa daga cikin biliyoyin ilimomi shi to abin da yake so ne ka yi wa Allah godiya kowace nema aka lissafa ka tsaya ka ji Allah mun gode shi kadai zai iya maka wannan nema to idan ka gode kuma daga nema ɗaya sai ya ƙara maka wata daga biyu ya ƙara maka wata daga nan sai ga ilimonka sun haɓaka kuma sun yawaita Kulaka ta ce a Surul Rahman wadda aka saukar da ita a Madina, Imamul Qurtubi shi kuma ya kai ya komo ce suka ce aka saukar da ita a Makka ba hana ba ne. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم عليه سورة الرحمن مكية wannan sura mata suna da suratul rahman sunan Allah mai sarki na kasancewar shi mai yalwar rahama mai jin kai da tausayi da ɗaukar nauyin kowa da kowa sunan surar kenan mana yace makkiya wannan surar an saukar da ita a makka amma idan muka duba ciki kuma da ke da gidan nan da ke rubuta sunan sura ne rubuta hamsin da biyar a baka sai kuma rubuta suratul rahman madaniya suratul rahman madaniya wannan magana da ya faɗa cewa suratul rahman makiya ita ce maganar da imamul qurtubi ko kunsanci a kai kuma ya kawo hadisai daga ciki akwai hadisi da na musulmi ya sanar da shi kuma mara albani ya inganta wannan hadisi ya cikin sahihu sunan tirmidhi nabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana suna tare da sahabbai sai ya tsayar da sallah ko ya tsayu a gaban su sai ya buɗe tilawa da ar-rahman an daman qur'an ya ci gaba da karatu a cikin wannan surar da ɗaga murya yana yana ɗaga murya har kan ɗan ƙarshen masallaci yana ci yayi ta karantawa yayi ta karantawa tare da ɗaga murya Ƙurishawa suna ci to shi ne da ya gama karantawa da yake ce wasu me liban kuna amsawa irin yadda aljanu suka riga an sa lokacin da na karanta musu ba kuma ya karanta wa aljanu qur'ani ne a maka dalili na biyu da ya kawo shi ne wata na da suka da dama da suka zama ana tare da sahabbai a maka lokacin musulunci na da tsari ba na kashe da zai yi da ya hauri shi da kai na azurtar da mutane ga mushrikai a farfajiyar Ka'aba wanda ya zauna a can wanda ya zauna a can a kabila hujjar riha da ɗin sallar sama yake cewa su sahabban nan akwai wanda zai iya zuwa ya ciyar da kafirintar Qur'ani sai kowa ya kuka da shi ya Abdullahi da Mas'ud sai na ga Ibn Mas'ud al-Ansari a Ibn Mas'ud sai na ga hannu sai yake sai yake cewa wannan ne ba na da za ka iya zuwa ka karanta inna na sha ne ina jin tsoron idan ka je ka karanta mutane nan Qur'ani to abin da zai biyo bayan ba zai zo maka da kyau ba wa inna ma nuri da rajulan lahu ashira yanzu muna so ne a samu wani mutum dan garin nan dan dangi kuma a garin wanda ko banza dangin shi za su ce mutum da ba za su ce zan a daina taɓa wannan kuwa Darussawa ya karanta Qur'ani shi ke nan aka rasa wanda zai yi alƙiyar dai kuma shi ya dace ne ya yi ya je karanta Ar-Rahman Amdamar Qur'an har zuwa abin da ya tawaka suka kuma tuke shi suka mamare shi suka kuma shi abin da aka kula shi ma'anin shafi da nan ko su je kawo wannan wannan na nuni da cewa an saukar da wannan sura ne a Makka. Lakan Abbas cikin malamai kuke ganin ne da imam Ibn Kathir ya kawo wani cikin rana fi cewa sura to kada ya ta Madina sai ke yi wani kaba wani karo da suna akwai surori da ke samun wannan ababen guda a ɗaukar da sura a Makka ko ga mashiyar wasu ayoyi kuma bayan an yi hijira a sake zuwa a ɗaukar da su a Madina sai su zama makiyai ne saboda su kada a kai musu da kafin hijira madaniyai ne kuma saboda bawa da hijira mari ke suratul rahman suratul rahman sura ne rahama wato sabma arusul qur'an wannan sura ana kiran da amaliyar qur'an haka ke yi mata sura ce ta musamman kenan wasiya sittun aw samanin wa sab'una aya wannan sura tana da ayoyi sittin da bakwai ko kuma tamanin da bakwai gwargwadon yadda riwaya ta du'a haka. Wanda yake kawo ruku har da isi babban abin da wannan sura take karantarwa ta adabu ala illahi bil ibadi. Ididdiga da lissafi da ambatan ni'imomin Allah da zuwa da ibadi da bayi. Duniyan wa ukura duniya da lafiya. Allah ya mana ni'imomi masu tarin yawa wani tarin ni'imar da ila suha da ran yi su yi mumin da ta yi mutu wala ta ran yi ta yi ba za ka ga ta ko ina an maka yi ba irin ta kawai ya kai ba da halittar ta ita ma da nada wannan ba karin da ma wato ko ba wani yake da wata alfarma ko wani haƙƙi akan Allah da yi da mutum haka ya ga dama ka ku ai a ce ba ka da haƙƙi wasu ma sun tattare ka wasu sun kakkare ka ba ma a ganin da kake kai din ka aka yi ka mutum aka yi ka musulmi aka ba ka hikimomi da ke kewaye da kai cikin ɗan adam na da buƙatar tsara duk wani abu da cikin ɗan adam ke buƙata na lalura da yana yi da arha kyauta kyauta ga iska ana kyauta ga ruwan sama ya ɗaukar da shi akan amfani da dani sauran na kara daga dani a dani ga wasira na aka bada nan ga dabbobi nan dabbobi na yin ke shi kai ma da yin ke shi suna haihuwa kai ma kana haihuwa suna san yayan ka kana da yayan yayan ka amma ka halatta maka ka danne ka ka yanka soyi ka ci kai kuma aka ce in mutum ya so ya taɓa cikin gaba iya da iya wanda ya taɓa rayuwarka ka taɓa rayuwar shi وكتبنا عليهم فيها أن النفس للنفس ولا عين بالعين لتبين كاتبين إذا أكشف أسوي تأجاني تأجيه كما أجباب لي بل تورتي يموتي لأن لا يخدم كان جوا يجي إلى رأيه يجيب بلا تتسوى والنسورة Allah ya da lissafin wasu daga cikin ni'imomin da ya yi mana, ni'imomi na nan duniya, ni'imomi na lahira, ni'imomi da ya mana da mu da waɗanda ba mu ba na nan duniya da da kuma kwangwaban tada ki da ni'imar lahira da ya mana to ya fito surar da cewa ar-rahman Allah mai rahama wasu malamai suka ce wannan mubtada ne kabarin shi ne rabbuna Allahu rabbuna Allah shi ne ubangiji mai rahama shi ne ubangiji mubtada mu ba kabarin ma'anuku ne rabbuna aw kabarin ko kuma rabbuna ar-rahman wa rabbuna ar-rahman ubangiji shi ne mai rahama malamai suna cewa wannan kalmar ta ko wannan sunan da Allah na Abu Rahman mai rahama suna ne da yake da ma'anar tabbatar da rahamar Allah ga bayi na ce ga bayi ga kowa kamar yadda alimamu shakiri ya zo da fiye da sojin fatiha da yake magana kan bismillahi ar-rahman ar-rahim yake cewa shi ar-rahman siffa ce ko suna ne da Allah da ke da ma'anar mai tausayi ga kowa da kowa mai jin kai ga kowa ga kowa wanda ni'imar shi ko rahamar shi ko alheri shi ko arzikin shi suka mamaye kowa har wanda ke zafin Allah bai samu damar zafin Allah ba zai da rahamar Allah da ya wuce. Ya iya numfashi, ya iya cin abinci, ya samu lafiya har ya samu bakin magana har zuciya shi ya aiki ko sauran gaban shi. Duk wani cikin rahamaniyar Allah ne. Kalmar Ar-Rahim kuma suka ce shi kama suna ne na Allah, kalma ne da ke nufin suna ne na Allah wanda yake nufin mai jin kai na mumine a lahira an har alimamu shirki ne ke da wannan ma'anar ita ce kusan ma'anar da wani yawa kusan da ba ɗaya ba da sirri ke na shi ba ba ku ba da sirri ba shi ce a rahama shi ne siffar Allah ta mai rahama a matsayin shi na wanda yake halittar rahama kuma ya isar da ita gaba shi ya halitta ruwa kuma ya isar da ruwan gaba ya zama rama shi ya halitti iska kuma ya isar da iskan gaba ya zama rama shi ya yi abinci ko ya yi kasa ya yi kaza kuma ya isar da wannan gaba duka ya zama rama arrahim kuma shi ne wanda yake samar da rahama ga wasu ke bantattu ya ga dama ya baka ya ga dama ya yarke baka yanzu kamar iska rahama ce ta bar kowa da kowa amma lafiya rahama ce ta bar yawa musulunci rahama ce ta yan kaɗan ko wani yanki na mutane ka ɗauki lissafin a duniya da ba su wani ba kai rasa wanda ba ma su suka kyawa a takaice suna cewa kalmar ar-rahman tana fa'idantar da alwudu wa tajaddi mana sada da kira kai da arrahman yana tabbatar maka da cewa rahamar da ya tanada tana samun wani to da kai kace na abu a wajen shi yau ne ba ka ba gobe ka kace ne ma ne ya ba ka ba wai ni rahama ne shi kenan an gama ba an yi iska yau mutane sun shaka ko an gama na bana ba ya tajaddi shi kuma arrahi shi kuma ya kullu ala zuhudi sifa cewa in Allah ya maka rahama ko ya gafanta ka to ya kan baka abu ne wanda za ka ci gajiyar shi har na wani lokaci ko wani lokaci ma har abada ko kuma shi ke da mallakar rahama mallaka ta dindindin kuma har abada sauran kuma mutane su ne hawa ba mu wata siffa ta tausayi kila zuwa wani lokaci kila kuma akan mutu ba da kowa da kowa ba ba ta yake cewa rahman Allah ubangijin mu shi ne mai rahama allama alquran allama man sha alqurana ya koyar da wanda ya ga dama alqurani to wa ya ga dama ana shi ne malam tukun ke da tona mari sai allama jabrila ko dai yana nufin shi ya koyar da mala'ika da wuri ga Qur'ani kuma na haka ne ko kuma Muhammadan ko Muhammad ko kuma allama Muhammadan Qur'ana shi ya koyar da manzon da Qur'ani haka ne sa a ɗauko gabayar aya ko ayoyi ko sura ka ce kan a zo a koya shi tilawa ɗaya annabi ya haddace da har abada la tuharrik bihi lisanaka lita'dala daga su da daga yau sun kawo maka wani ko motsa baki kada ne abinda muke so kawai ka saurare shi la tuharrik bihi lisanaka lita'dala inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana in ya zo yana karatu kai ne kawai ka saurare karatu shi ana gamawa sai kuma ka ga ya haddace shi ko kuma wasu masu da suke ke au abin insana ko kuma arrahman allaman qur'ana lil insan ya koyar da alqur'ani da sauran mutane to shi yasa man sai dauka ya ce allama mai sha alqur'ana ya koyar da wanda ya ga dama alqur'ani wa ya ga dama malaika duk shi ga dama ko da ba a ce da samun shi a cikin sallama shi ya fara sauran mutane Allah shi ya koyar da mutane alƙur'ani sai ba da nake cewa wato wannan ayar za ta ba ka sakon cewa Allah da ya aiko manzo da zama da alƙur'ani kuma ya umarce mu da aje a koya dan magana da kirin shi yake sanarwa suka iya ƙur'ani to wani abu ne na sakon Allah da iya abu na biyu suka ce wannan ayar na nuni ga cewa ashe sai an je an koya sina kita kita berilmu bintang. Ini kita kita menggunakan bahasa Mabua, bahasa Temuri, dua aji Abuya. Rimsan sudah jadi ini. Apa yang terjadi ketika Nisa pada Musa di kota orang hatta awlu wa bajman baharin au amti kukuha. Apa itu yang terjadi ya wahala ainihin garke bayanin asina bada kan kawo wani abincin nan da kwari na fita yin samari na ala zan ba wani da ke nan akwai wahala shi ma wanda nan da zan so shi ma dai aka mahaji shi wani kariyar mahaji shi ke hikara ke ma a da tsari don ya karatu ba ya kara mahaji shi ke hikara ke ma a da tsari a nan ku da ya ma ne ke kuwa shi hikara Bismi Rabbi Lallati, kada allama alƙur'ani Allah shi ya sanar da shi alƙur'ani mu ma duk wanda ya je koya abu da muke yin duk wanda ya je koyi Qur'ani zai iya saboda ba wani wuri da ke koyarwa wanda ba ta shiri da shi a Allah ne an samar Qur'ani bai ka zauna ka koya za ka iya sai sa Allah ya tabbatar mana da cewa duk da abin da alƙur'ani ya koya ɗan ƙananan littafin da ba su kai shi ba sun ƙi haddasuwa kama ko shi sai aka kore mana shi za su iya haddacewa wa inna ma yassarna hu bil lisani kabi bashara bil mustaqim wa bil rahim wa tudda kashi nan an sauƙaƙe mana shi dan da nan za ka iya haddacewa ko ka haddace duka ko ka haddace wani bangare ka haddace kaza ka haddace kaza wa allama al-qur'ana Allah shi ya sanar da qur'ani kaddama ta'ala ta'zimul qur'ani lil insan Allah madaukakin sarki ya gabatar da koyar da alkur'ani ga mutum ala khalqihi akan halittar shi da anna ta'zimahu akbar min da anna ta'limahu domin koyar da mutum akbar min Allah al-insan ita ce mafi shi ne mafi girman ni'imar da Allah ya yi wa bawa bi dalilin kawai kafiri saboda dalilin maganar kafirai kafirai ya dai dalilin turawa sai juna ne na ma zan zama tarfi بعد فأكبر رحمانيته تعالى بالهداية إلى أولاه لمن علاه بالقرآن mafi girman tausayin Allah mafi girman ra'amar Allah ga mutum shi ne shi hidaya na cikin wannan shiryar da ya ba mu da mana hadaku da wanda ya shiryar da shi bil Qur'an bil Qur'an da Qur'an wannan da suka zama da abin da yake tushe in muka bibi ayoyi za mu ga yace ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan in kuma ka kalli rayuwar mutum kafin ya iya qur'ani halitta shi a tsari da ba za ce wani da ya gama har da aka halitta shi ya sai da aka haife shi ya fara hadda wai amma da ya ce ce hikimar da ta sa Allah ya juya wannan tarihi madadi ya ce ar-rahman khalaqa al-insan wa 'allamahu al-quran sai ya haddama haddama al-quran khalaqa al-insan suka ce ayatin da ya kalla shi ne Allah ya kalla irin ni'imomin da ya wa baba na daidai halittar mutum ba za mu nema ba to amma a koyar da shi Qur'ani ya fi girman ni'ima yana ya fara da babban kasu sannan da za a yi karamin domin duk wanda aka koyar da shi a yin Qur'ani su ne masu kira a lahira amma wasu wanda aka halitta wani ne kira duk wanda ya koyar da su wannan Qur'ani suke girmama shi amma duk wani da ya halitta a shi akwai masu lafi shi kan shi ko yau shi yau da ya ba mu kula Allah wani ƙoro waje ba za a iya mashi ba za a iya kaza ba tun da ya mashi ba mutum to sai ya fara da mafiya daraja ya fara da ni'ima mafi girma kuma an da Adam alaihi salam ya samu fifiko ne a tsakanin malami duk da darajar da Allah ya mutu saboda ilimi shi ma da Allah mutu sarki ya ba shi to shi ne ma da yake rubiya sai ce fara kan insani Allah ɗauki sarki ya halicci mutum, ai halittinsa ya halicci jinsin mutum. Allah ya halicci jinsin mutum, ma'ana duk wani mutum Allah ya halicci shi. Ila la ya ce, ai da shi yanzu duniya ta zo ana artificial mutane ko artificial mutane aka yi. Sai an koma an ɗimo sinadana. Idan ba haka ba kuwa, mutum ya zo ba shi wanka da gidan zuwa sai ya zo da mutane. ini kake ko ba ya dake saba ne ba ku da ka yake ba mai na ai ai ba zai ku ba to ya da ai yaki ba ba ya halitta mutum da ka ka na Allah ka alke da kuma ka da ka shaba shi ke da dai inda ka ga wannan halitta Allah dai da nan ko da halitta halitta Allah ne amma wa qani kulli shay Allah ke shi ne ma'alicin komai وخلق كل شيء مقدره متقدرا الذي يحدثكم ولكم يتعلم الشرع والذي يحدثكم علمه البيان kuma shi ne ya sanar da shi bayani ya sanar da shi yadda ake magana ya sanar da shi yadda ake tsara zance albayan an shi ne an nudu allazi ya tabayyana bihi an sa'ir hayawan wanda mutum zai iya yambamban da shi tsakanin shi da sauran dabbobi da wannan maganar da muke yi sai muke yambamban da dabba dabba ko da kudu ne ko da kiri ne ba zai iya magana ba da mu kuma za mu yi magana abin da ya bambance mu da su wannan magana kenan wannan magana ba ƙaramar jima ba ƙaramar kaiwa ba ce bakai kanta za ta kalla ki da wurana ta zauna ta yi tunani ki Allah ya yi hikima duk idan kana son sika da wani abu baya da microphone masu kyau dubu ɗari da wani miliyoyin da ta shi kuma yana tsare da shi kuma ko ka ada kayan sauti sai dai mutum din ya zo yi magana idan da hanyar da zai mutum din ya shi kaga wannan maganar ba karamin ni'ima ba ce kuma da suke ce a hatta ku baya ba ana nufin magana da mu muke yi ba a ko magana da duk da aka halitta ku dai an ambata ba a yi ana maganar bai wanda aka yi wa annabi wani iya tsara magana kaga da gaskiya Qur'ani da aka sauka mishi in dai da'i ne da da daɗar magana da tsadaddiyar magana da tsararren da su kafirai sun tura wuɗe da cikin ɗan uwan cewa su kuki ba su abin nan abu ubai ya ubai da su ka je ka samu manzan nan da sanin labarin zama ka ce mishi mu abin da muke so da shi tunda ya nace ke wa'azin nan ya sassauta karantar da wa'ani ya sassauta wa'azi da mutane da ba da goma daidai ta wani suna shi ne wasu lautu da yi wajen da aka aiki dan safa kafin da tsohon halitta da za su zama an faɗa wa ne da da ya kawo shi da ka halitta da zama yana an bushe a kan yana cin kawo inda yake sai ba da tilawa سورة فصلت عليه تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يسمعون بشير ونذير قال رسولكم لا قوم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكيدة جيدة da ya tafi ya tafi ya maganar halittar sammai la innakum la takfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa tad'una lahu andada haka shi ya ce ai ba abinci ne ada ko bai abinci kada ne ana shi da kuma yare yare amma ku komai a kuna sa Allah ciya to zalin da mun gani wanda ya sa din nan wanda ya yi da ta san shi ne wani wanda da muke bauta bai kamar kamar wani kula da na ce a wani a ƙarshe toshe wannan nan da yi saboda magana tsara tsaci wani shi ne bayani na musamman dandana da aka koyi da mutanen da ta dawo da ala a yi wa shi wanda da wasu malamai suka ce wannan fasahar tantan shi ne a gaba shi da ake cewa uti da wani alkalmi wa mawani an ba ni mamutan kalmomi kuma an ba da makullan kalmomi makullan kalmomi shi ne kwarewa a iya magana makullan kalmomi kuma shi ne san inda ya kamata a sa aya a kwana a wurin a yana ya kamata a tsaya wani yanzu inda ya fi wannan inda ya kamata a tsaya to shi ne an dama gulbaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanar da shi bayani iya bayani yadda ya kamata wasu kuma suka ce wa kila a wani bihin insanu da kame ko a wani bihin insanu da kame su ta tilke ana ke nufi Allah mahul bayani ya sanar da mutum gaba ɗaya yadda zai magana ko kuma ya sanar da wanda ya fi kamala a mutane iya magana ko Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah mahul bayana ya sanar da shi yadda bayani yake ai bayanu ma kana wa ma yakunu an alkawari da kafiri ya sanar da shi abin da ya faru a baya kuma ya sanar da shi abin da zai faru a gaba wa an yau yi kuma ya sanar da shi game da ranar alkiyama wa bayanin ahkami da halal wal haram wal hudud wal adami al madaniyya wal ijtima'iyya da kuma hukunce hukunce na halal da haram da haddodi na mu'amalar yau da kullum da na turba na rayuwa da zaman tare da kuma al-istimaniya ƙa'idoji na zaman al'umma su yanzu. Za ka ce wannan shi ne bayanin da aka ɗaukar da ba annabi. Kuma za ku gani da wahala bayanun dinnan ko ne ku bayyana dinna ce ma nufi da ke da yi. Kaga bayani da ake kira a hakkin ban kwana. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ana kalban nabi na isar da bayan da aka bani salamu alaikum yace ya Allah kai shi da
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ya gama da wancan bayani da ke cikin da wani nema ya sa cikin waɗannan ayoyin guda hudu an sun samo mana ni'imomi in ka ce wani ni'imomi ce a ce kaga ayar farko ita kanta akwai nema cewa da aka yi ar-rahman ba ce maka ya kai musulmi ba ka ba damuwa don kana da yara ya kai mana lafiya cuta ta warke dan kana da nera ya ne bukata bukata kariya dan kana da nera saboda ne mu din ne ki za mu buɗe Qur'ani ko karanta wani shi da wannan Qur'ani sai da in ma ya buɗe ni ya ba to kaga rahmar da hikimar alku da Allah ya mana yin mana gata da imani har muka san cewa muna da Allah kalmar alfahari sun haɗu da ‘ya'yan larabawa na zuwa ita ce gaba ne wanda ke yi na kabilar kalimu ne wanda ke yi na kabilar kaisu ne wanda ke yi na kabilar kaisu ne wanda ke yi na kabilar lakab ne wanda ke yi dan kwallo a ne manyan ɗari su mana gidan sarauta manya ko ba shi na ɗaya ba ma ba da ne ba na biyu ba ɗan yankin ba ne daga bayan da ya tsada shi suna da ba'arinsu shi kuma sai ce adal islamu na abadi kiwa baba na shi ne musulunci ban da wani uba ne musulunci da ta faru da kai sun autani in wani ya alfahari da kabilar kani wanda alfahari da kabilar kai to ni baba na shi ne musulunci kai kuma yin ci daga nan sai su gane ya mafi su koran kuma to mu ma a hakan ne muna da ubangiji ya rahama kaga shi ba farko kenan علم الرحمن علم القرآن إلمي القرآن wanda daga nan ke fito da wasu abubuwa na rayuwa wanda tana na addini kuma Allah ba wani baya Allah ya sanar da shi wannan mutum iya magana ko ya ba shi magana sai mutum da yake ko ya sanar da shi fasaha da zance kaji akan magana ne da kullum ko kuma ya aiko mashi manzon da ya iya bayani kuma ya isar da sako da wannan daddalan bayanin nashi ko kuma ya sanar da shi alƙur'anin da ya fi kowane zama mafi kyan bayani sai ana saukin sarki ya ci gaba yake cewa a shamsu da rana wal kamaru da wata sai usban an ba ku su ne domin su zama na lissafi ko kuma a shamsu wal kamaru yaddiriyani da hisabin ma'ana da rana da wata suna tafiya ne a wata ƙididdiga sananna. Shi ka za ka ga har ana iya sanin yadda suke tafiya, saboda suna tafiya ne bisa wani ilimi ko bisa wani ƙididdiga. Da an ce kawai rana na tafiya ne ta ga dama sai suke yau sha biyu kawai sai ta fara. Gobe kuma da ke fara sai tara da dabi. Da an ce ba ka da ka'ida a karatu amma da ta haka take ya shamsu wani kamar da kusa rana ya tafiya da shamsu ya bari da an tudiri kana sama wani laidu da zai kun sha'awa kullum su farki ya ko su kan kansu ake istiga su ke tafiya Allah ya ce da shamsu ya bari da an tudiri kana sama bai dace ga rana ba ta cimma wata bai kamata ba karfe haka an hana ta wani laidu da zai kun na'a kada kuma tari yanzu yi sha biyu na rana kawai sai dare da ke shi ya kafi da jira kawai sai ba a wanda ke kai ma karfi ka ga a lissafin ka ga ake diddiga ya sa ce ya samu wannan ta wajen ita rana da wata duka suna tafiya ke diddiga sannan sai aka ba ku su mu ma ta ke diddiga wanda ni da ala shamsa riya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila لتعلموا عدد السنين والنساء ما خلق الله ذلك إلا بالحق رانا بيتمكي للسان نكالا تروي ولا بشمكي للسان كلا تروي Rike musulunci ya zo mana da kalanda ta lissafin mana, ya zaci kirga wata ake la'akari da tafiyar shi, har aka samu sanayin tsarin kafin ma ya tsaya, an san ma yau daya. kafin ya kare an sama yau zai kare kama wannan ne ba a dogara da shi dole sai an gani su mu da ru'uyar yi wa mafiru da ru'uyar yi kamar da ta ya faɗa bai kuma alaikum ba zai wuri da shaban talati kwana ce da rana da wata da kusba suna tafiya ne bisa ƙididdiga bisa lissafi muƙaddarun wanda Allah ya ƙaddara shi bi bulu da a cikin burufin wanda daga wannan ne sauran al'amura suke doruwa sai su ci gaba da gudana cikin alka'inatu a sukuliya halittu na kasa da kuma halittu wanda suke sama sannan da wannan lissafi ne na rana da wata ka da ikin ake samun bambancin yanayin shekaru mana a shekara ne sai a samu damina a samu rani a samu kaka a samu bazara usul guda wani kila ko ne ce wata uku bai wuce da bazara galiban zafi ake galiban zafi ake zafi ko ne zan saurin ce na mutane ba sannan a zo damina sannan a zo kaka sannan a zo rani haka haka to da wannan kididdiga da zafin da tafiyar da wannan wata da rana suke yi da shi ne samun wannan wal awqat kuma da nan ne ake samun yanayi na lokuta sai a sami lokaci na cewa lokacin sallah dare rana tsakiyar dare tsakiyar rana da sauransu inda azumi ne lokacin dakatar da sahur lokacin buɗe baki da sauransu duka da wannan tafiyar ne aka sami waɗannan lissafe-lissafe sannan matakin su sini sinun wani isa da kuma wakatun asini asinun wani isa da wannan lissafin ya ke iya samun gudanar ƙididdiga da lissafin shekaru da wani shekarun shekara duka makarun hikima ce ta Allah ya ba musu masana da suka yi bincike wanda musulunci ya karantar da mu sun kafin sai dama mu mun san wannan abin zai zama haka ba rana ba ce kaɗai tauraruwa a sama ko jin ba wata ba ne shi kaɗai amma su biyun kawai ya zaba in ba haka ba akwai taurarin da sun lullunka rana ashe ko kuma sun lullunka rana girma amma da bai zaɓe su ba a matsayin su ne zai sa su zama bai usban a shamsu ya zaba sai kuma a rikamu wai na biyu kawai ya zaba wanda ne ya ala shamsa biya rana tana da haske mai zafi wal kamar nura shi kuma wanda aka ba shi haske mai tsayi wanda da su ne sai iya gane lissafin shekarar turun kamar da zan yi mana bayani kuma daga cikin manyan ayoyin Allah da sarki mana bayani a suratul Musa Fusilat shi ne kalla rana da wata samu wanda ya karanta ko an so ne me yake game da rana ko kafiri ne kafin ya gama bayani bayanan shi sun nuna Allah ɗaya ne ko shi bai gaba sai kai akwai mataurari ba akwai galaxy akwai game da rungun taurari da bai da suke cewa akwai duniyoyi sai ka da ana lissafin ai daga wani galaxy zuwa wani galaxy akwai tafiya ta shekara miliyan kana a gudun haske wannan abin duk ba lissafin nan da suke ko ƙasa ƙasa a saman duniya suke lissafi a saman duniya ma ƙasa ƙasa Isa ba za ka ga an je rana ba har yanzu ko? Amma ce da take kamar da mutane da yake cewa ka Allah al'amarin shi da ban sha'awa. Yace tsakanin gobe da rana in ba sunan da ya karanta ba a imani ne ya ya karanta shi. Sai ka duba inda rana take ba amma kuma muna tafiya tare da ita a nan cikin duniya. In kai fara kai kamar ka rako ka ba ka haske da ba ka dani da ba ka tsari ga ka ma ka ga wata kana arziki ko. Sun ce wani ɗan China ya zo ya ce bikin ci ba ya gana da ya yi tsafin rana shi ya ke da wani aka ce na kone talatawa ba a tattarawa ba a tattarawa da jikin shi ba zan yi kenan wato dagarin su ne a da an yi kuɗi da dagara ne tattara shi za a yi arka zuba shi a tuluna ana siyarwa to kaga dai Allah ko shi sarki ya nuna cikar ikon shi da kasancewar shi mamallakin kowa da kowa sai ce wannan karanta ba wannan jimu wannan kalmar galiban ana kuskure wajen fassara ta kada yayi maganar rana yayi maganar wata galiban zaka ce to a wannan jimu sauraro ne to ba shi yake yi ba abin da yake yi da wannan jimu tsuru abin da shi yake fitowa daga ƙasa wanda in ya fito baya yin karaye sama kawai ya fito haka sai dai ya ɗanɗaka ko ya kwace ya ɗanɗaka su ne annajar kamar kankana kamar kabewa kamar soso da sauran su wannan dangin kamar su dankali su latas su kabeji su wannan dangin abadan su ne annajin to su ɗin ma ni'ima ce aka yi mana da rana da wata ni'ima ni'imomi ne manya to wannan ma tsare-tsaren su ma ni'imomi ne don a cikin su akwai abinci a cikinsu akwai magani a cikinsu akwai ado a cikinsu akwai dukiya a cikinsu akwai tumbici daga da ce sai wannan ganyen da fito a nan maciki ba zai zo wani ba wannan ganyen da suke ganin kula ba ta hannu da aka koka shi ne wannan ganyen aka murza shi a ɗaki sai sai sauro ba zai yawo a ɗaki ba kaga duka akwai magani kenan wanda ke wannan jini da bishiyoyi da tsare-tsare marasa mala sa falahu minan nawa abin da bai da kara wani shaddar da kuma tsere-tsere waɗanda suke da kara wanda ya fi shuka su za su yi ce ko su yi kara su daga sama kamar ni da su dawa su masara kamar bishiyoyi da ake shukawa ko fulawoyi wanda suke dagawa su sama su ne wani shaddar wanda ke da waɗancan bishiyoyi tsare-tsare da ba sa kara da waɗannan bishiyoyi da suke ishe jika ya su da duka suna ma Allah su daya. Yanzu ka kake ne ta ɗauko wani ayar ka ana da wani sai ka ga yanzu a cikin nan da muke gani suna ma Allah su daya kuma suna mashi tafi. Wai min shayi illa min tafi ko bi amdihi wala kila kauna tafiyahu ba wata halitta ba ce tana wa Allah tafi sai dai ku ba ku iya gane ya rike tafi. To ka kai suna su daya. kuma suna tafi sun miƙa wuya ga Allah shi ya miƙawa to ni da kai ƴaƴan Adam wa ya daure mana da shi ko ba wani daure wa ya tsaya mana da zai iya tsaya mana amsar ta ce ba wanda ya tsaya mana to wai da me muke kura an ci har muke alfahari muke cewa mun ji sai ba kawai wallahi ruhu ne kawai dai irin ثانيا حين تتسامى تتاونا إنما علمه إنما أوتيه على علمه قالوا من دون ذلك كما لا يبالغ بعد أن الله أتينا ولا يوانا أتيه لمقبولي نأتيه سبيل الإنس zai mu kakashe wa baba tarawa sai mu kakashe wa baba ciyawa ai ko kame mutu daga dinan nan ne bari mu nuna ma wannan mutumin yayi kiso da baba da ya kama kafar wala baka san na bi yo bi dalil la aka shari aka shari dukiya idan Allah dai ya bashi kuma ya bashi ne dan ta zama sidar halaka kuma ya halaka an kama shi da yake bada ta zama ni'ima ce ta zama ni'ima to da tsuro me bakewa a kasa an kake cewa to ai dawa ne idan ga dawa ta dan kada idan ga bishiyar ta dan karkata a hajji to dankali ake sujada kankana ake sujada suna yi a haka da yasbira ni ya kuɗe ani suna kaskantar da kai ga Allah bima yuradu minhuma da abin da aka nufata daga gare yace wasama raba Allah shi ya daga sama wa wada al-mizan kuma shi ya sanya ma'auni akbatan adala Allah shi ya daga sama Allah ko shi sarki ya jawo shi ko sani bane ba ku da labari da can da sama da ƙasa a da suke kafa ta kana kuma sai muka saba ita ka san lemu wanda ba a yanka ba da aka duniya ne masu bincike na zamani sun zo sun sallama wannan hakika bayan kusan sama da shekara dubu da suna jariya suna mutu da ba a ce ba su gane ba ne da ba su gane Allah ya da suke yin tsada sai halatta ta kasa sai kasa sama. Ya halitta kasa a kwana biyu, ya halitta arzikin kasa a kwana biyu, wata wani da sama ne wa yin kwanu kwakwa da da'awar arzikin ya kawo an haukawa a da ta na kare, kafa ba mun da sama a sama wani fiye wa yi. Wa auka fi kulle sama in amra, su yadda sama a duniya da mafani a wa'isa, za ka kafa yin lashi to Allah shi ya kada sama ko wala ne da kuma ya sanya ma'auni komai yana da ma'auni Allah ya kai har ruwan saman da yake yace har ruwan saman da duka ga muna saukarwa yana da ma'auni ba a kara da yake saukarwa ba mun san yawa in ka ga ya yawa har ya halaka da gangan kuɗi da gangan kuɗi yadda ya yi ba mana yanzu ma ba zai mana tufan ba wani ga dama zai iya tun da ke da mai hankalar da wani kwalkwali ya rinka wata hanya ya canja wata gana yana sane amma yana sane da gwargwadon da ya sauka ya sa aka yi aka yi aka kuma da sai ko sai kuma ya fara da dawa kana yi kwa sai kuma wannan ya ishe mu dama da ma ya ishe mu wani sai da yadda za mu kana shi Allah ya fi ka sani ya fi ta ko bai isa ba ba da ya sanya ma'auni abincin da za mu ci an ba mu ma'auni ga gwargwaro ga irin wanda za mu ci ga yanayin da za mu ci gabanmu na cikinmu dukkaninsu suna da ma'auni da yadda za mu yi mu'amala ko yadda za mu sarrafa su mu juya su mu amfana da su shi ne asibata da adala Allah ko bikin sarki ya tabbatar da adalci a yi shar'an abinda Allah ko bikin sarki ya shar'anta wa amara bihi kuma ya umarni da shi kenan abin da ya mana umarni yana da ma'auni na iya umarnin da ake so wanda za mu iya na wajibi ne na musafi ne na sunna ne ba inda da wanda ba za mu iya ba mu bai shi wanda ya ana mun fa auren mu shi ne gaba ɗaya mu bai shi to duka wa'annan ni'imomi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana da yake lissafi wanda abin da yake so ba na sadakin su shi ne mu zama bayi masu yin godiya وإن تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد تقول لي مشي sai ya ƙara mana yana cikin guda ka ta hannun Allah ya yi gobe sai ta yi aya ta tabbas Allah ta faru da isa da ma'aunin da ya sanya inda yake rage da yadda ba da su ne da ke Allah ya yi da hannun da su ne ka a shirin da ya da isa da turu kawar da ne da salamu alaikum.